عليه وشافه من نظرة تأكلنا بالزفر وأيضا والسلام عليكم ورحمة الله سبحان لكم تشاور أجوابنا أيها الله سبحانه وتعالى الرجاء اتباع على النقاش yake a gane wannan wuri mai albarka yau ga mu a wannan hajara babban hajara ta shirinmu kuma maulanmu mutuminmu ƙarinmu Allah ya ƙara masa lafiya ranar tsohon shugaba a sunan tara'in ya ƙara masa lafiya a yau mata a gidansa wadda ba kunna wadda jirgin na tare amma wannan zaman na musamman ne wanda lokaci ana zagayawa domin gudanar da wani maulana abu da abasi ya fi shanar da kawo yau da majiyar abubuwan sanye da lokaci a ba shi da abubuwa da wuri haka yanzu adadin da suke gaba a wanda zan fara da shi ne su da al'ada a wani suke taro da rayuwa sai dai abu magana a akwai a malam gajiyari wanda shi da wuri a wani abu magana da kuma yin taro da rayuwa da mutum إله إلا الله saka alheri a kai sai a guje na san su shaba na kai da za mu saurari an baitoci daga gare wanda su ne za su zama nan maraba da baki a وفي غير آبدي فجاءت بسم الله والأمس إذا جاء لما سنت والفضل للآبدية في مسري على النبي وقلت من مسيرتي يا قرة المريضة في الشريفة Thank you. كما خلق العدم بروح وكلمة على سيد الفاتمة فليس مجمع بعده للمشيئة أنا وإني تليت أمر الخير عنده يخرج جميع العالمين بخيرتي أنا بقي الذي أنكرت كان بغالي ومن ذلك لما له بالمدينة وجاء بالخير آمني وجاء بالخير آمني وقتلنا إلا محمد الفاتح
No, I didn't. za a kawo wata za a kawo wata kujera ba mu kala ba za ku gudu mana mu sha iska ba wurin nan yawo ba za ku gudu mana mu sha iska ba ba za mu da kofar mu sha iska ba yawa an bar ta kawai gobe bayan wannan tafiya da muka saurara da za mu ji gun Maulana a ya shayar da mu abin da muka saba ji kuma muna fata mu kuma kira suna mu mu sha wanda za mu buka da wannan makarantar za mu ta Allah ya kara mu jin lafiya kuma Allah ya tsarkaka mana jikinmu don mu saurari tamam da wani waɗannan walawalan maganganu a cikin wannan hadara ne amma shi ma mu yadda wani shi kuma wanda maimakon wace an shirya da imamu da imamu ba shi sa na yawon da abubuwan yana cewa da yi a tsoron shi sa mahaifin na rawa kuwa bayan da za su zamanto awa ɗaya biyu zuwa uku bayan kowace gaba na da za su saurari kuma tafiya daga bakin yan uwa na fatan yi ce ya ce ya zama cikin wannan wannan magana zuwa gari a kan rukun lau
shi dole sai an hada biyu ba za a rike guda ɗaya ba na ce dubbin suna yi guda ɗaya tana ɗauka duka ɗaya ta wadatar ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهدل والتعفي نزلة تأكلنا من ذكر وبعد من ينقوى تهلكت ودورة لمن دبم musamman wasu daga cikin jagororinmu kama daga nan anguwan da wajen anguwa da ma wajen gari ga baki daya daga cikin su akwai imam malam ka ainihin kwanan bauda da dama na akwai alaƙi da rudu nan shi ma kusa da mu akwai malam umar kiyaye sannan akwai malam malam yahaya ne ko eh malam ibrahim akwa malam ibrahim a yan bisa da sauran yan uwa duka da suka halarta daga wurare daban-daban akwa dukka da yan uwa na da da bai mu dai ina yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya azurta mu da wannan wani mai albarka cikin wannan dare mai albarka a wannan wata mai albarka watan da Allah ta'ala ya kaddara bayyanar Maulana Abdul Abbas Sheikh Ahmad Tijani a cikin kudura Allah mun zaɓi a al'adar mauludin mu na safar na Sheikh Tijani radiyallahu anhu yakan kasance na gida yakan kasance na rufewa gaba daya wanda an yi khatma kenan daga shi sai Rabiul Awwal to wani sai muka so mu amfani da wata dama na kasantuwar wannan dare sha takwas ga watan safar shi ne daren da aka yi shehu tijjani abin da ya sa muka zaɓi yin wannan dare kenan domin mu ainihin rabauta da zaman da alkhairin da ke cikin ga baki da kuma muna sa ran zai dinga kasancewa muke jin shekara haka insha Allah shi na hikima wanda za mu yi na karshe in ya so ma dinga yin shi bisa ga hikima duk yanda ya zo musu na karshe sai mishi a matsayin hasuma ga baki dai ko ma a ina ya samu ko a unguwa ko a wani garin duk yadda aka saba insha Allah a al'ada yadda muka saba yi idan muka yi wannan to mun rufe ba za mu ƙarin wani ba kama da gaba na kila tsarin bai canza ba mamaki ma gobe muna da shi kila ma jibi muna da shi gobe kila akwai na maksa sannan jibi zan yi zaton kila in ba an canza ba kila hanyar gada to kila tafiya ta gitta mun gobe sai da yanda abun zai kasance mun san da Allah zai ba to kuma da menene muna fata ma fa'alal jalil fa huwa jalil ko abin da Allah yayi shine daidai kuma shine mai kyau muna fata da ya hakuri da wannan canji da aka samu bana yanda al'amuran suke tafiya haka Allah ya ga dama ya gudanar da shi muna fata Allah ya rabotar da mu da da'amin da zamu tattauna a tsaron sirrin Rasulullahi kasantun mun yi mukaddimat da yawa a maulidoda da yawa to ba za mu ma ji ainihin abin da muka saba bi na kamar shimfiɗan haihuwa kaza kaza kaza haka har zuwa abin da kai tsaye za mu je zuwa ga maudu'in da muke so mu tattauna a yau idan Allah ta'ala ya yarda sakamakon lokaci ba a fara da wuri ba sannan kuma akwai maganan tsaro na karfe goma sha ɗaya da sauransu duk da yake mun yi magana da wasu daga cikin jami'an tsaro dangane da abin da ake ciki cewa to mun fara mauludoda kuma mun samu labari nan can nan can an fara takura mu yan uwa har ma wasu an ce an kama su sun kwana a bakin titi ne ko a ina ne ko a sel ne ban dai sani ba amma dai makamantan haka to mun fara sanar da cewa jami'an tsaro cewa to ga abin da ake ciki kuma muna sa ran wannan satin ko monday ko talata za mu je mu zama da su don mu ga ya wannan matsala ta bushe alfarman annabi muhammad a gurguje saboda ne lokaci ina ga lokaci ya bamu za mu tattauna nukɗoɗi guda biyu kaɗai saboda yanayin lokaci kuma za mu amfani da littafi wannan karan kai ke abin da ban saba yi ba saboda wasu dalilai da yasa na zaɓa haka abu na farko insha Allah za mu tattauna akan ba'abu manaqibihi radiyallahu ta'ala sannan sai na biyu al-maqsad al-haqiqi min qira'ati mulkihi ar-rabbani na farko wasu tashi daga cikin manƙaba na Maulana Abdul Abbas Ahmad Tijani daga abu na biyu kuma menene maksadi na hakika na karanta wurin da yake tijaniya menene hakikalin tijinin karantawa me ake nema a ciki wannan lokaci guda biyu ana ga su kadai za mu takaita akan su ba don koyon ba saboda idan muka ja da yawa to lokaci zai iya wuce da mu karfe ɗaya da wani abu kuma aka kai haka kira iya samun matsala akwai ɗan nesa da yawa to da haka muna fata Allah ta'ala ka ba mu ikon ainihin tattauna waɗannan cikin sauri haka da gaggawa saboda lokaci da ɗan uwa da farman maulan rasulullahi a zai amfani da littafi ne saboda tabarruki da wasu maganganu da wasu bayan Allah suka tufa a cikin wannan janabi daga cikin magabatan nake jin duk sauran da yawan amfani da wannan tsarin ba sai wannan kadai a maganar manqaba na shehu dan Rasulullah ta'ala anu a cikin manaqib nashi suna da yawa da ka sai manqaba ana nufin wata daraja da wata martaba da wani kima wanda Allah ta'ala ya yi mabawa to wani bawan zaka samu ya tara da yawa kala kala kala kala wani kuma za ka samu ɗaya biyu uku hudu to mulana shofi dan Allah ta'ala kara masa da shi zul manaqibul kathira shi ma abocin manaqib ne masu yawa yana da markaba a kaza da kaza da kaza da kaza yana da al khasa'ish na shi khassa wanda a cikin auliya shi kadai yake da wannan khasa'ish ne misali ka san sa wanda khatmul wilaya ka san sa wanda al khatimul muhammadi da kasancewar kudubul maktumi radiyallahu ta'ala anhu waɗannan asalat manafiq din nan guda uku nan duk halittun Allah kakkaf shi kaɗai ne ya ishe ka ishara domin Allah ta'ala ya kaddara cewa duk halitta mutum ɗaya zai yi ne wannan martaba da mutum manafiq uku da nan mata hatamul wulaya da al-hatimul muhammadi da qutbul maktumi kowanne Allah ya kaddara mutum da ya za a ba halittar Allah gaba daya cikin kima Allah da yakon ya rarraba yace wannan ya zama hasan mulaya wannan ya zama khatmul muhammadi wannan kuma ya zama qutbul maqsumi ne maka Allah ya sa Allah duk zai fara ma mutum da shi da shehu bayan Allah wannan ba karamar darda bace ba kuma karamar baiwa bace ba kuma karamar markaba bace daga cikin manaki manaki Allah ta la kara masa yarda markabarsa ta shafi sahabbansa ta shafi almajiransa ta shafi kowa da kowa na shi gaba daya kai ta shafi masoyansa gaba daya domin kowanne yana da abin da Allah ta'ala ya ba shi gurbadan haka in lokaci ya ba mu a cikin wannan janabin za mu dan karanta shi ma ko da abu daya ko biyu daga cikin ainihin manaqib da almajiransa suke da shi saboda haka muna fata Allah ta'ala ka ba mu iko alfarma manzo Allah a cikin waɗannan manaqib da za mu karanta manƙaba ɗaya kak nake so na tattauna a kanta sauran ku ba zan yi flash daga cikin wanda zan yi flashin a kai shine manƙaba ta farko ta ƙudubul maktumi a ƙudubul khatmul wilayati khatmul wilayati muƙami ne na walittaka wanda Allah ta'ala ya tattala a cikin al'ummar Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tatalaka a cikin al'ummar Annabi alaihi salatu wassalam ma a cikin jikokin manzo Allah a cikin jikokin manzo Allah alaihi salatu wassalam ya zamto karshen zamani a karshen zamanin kuma dukkan abin da Allah ta'ala ya tattara ma waliye gabaki da shi zai kasance shi ne tattare duka kamar yadda Allah ya tattara shari'o'i akan Maulana Muhammad Rasulullahi haka Allah ta'ala ya tattara asararu na ɗariƙu duka akan ɗariƙun hatimul wilayaci kamar da Allah ya tattara dukkan darzoza na annabawa kaf a cikin da'irar Maulana Rasulullahi haka Allah ta ya tattara dukkan ainihin manaqibu na auliyawu duka a cikin da'irar Hassan Mulayi malamai magabata sun maganganu da yawa a wannan janabi akalla daga cikin waliyan da suka gabata waɗanda aka samu sun tsokaci da maganganu akan Hassan Wulaya daga cikin manyan shahararrun waliyai akalla sun doshi sama da goma sha bakwai ba da baka ba a littafai daban-daban daban-daban daban-daban littafin da ya fi shahara wanda aka fi ji duniya ta fi kaddasa shi shine littafin masanin Allah wanda a cikin waliyan masana Allah yana daga cikin tauraro ana kiran shi qurbul ilmi a cikin waliyai ka san kowane wali da irin martabar da ake bashi akwai qutbul asrar akwai qutbul muhabbati akwai qutbul ilmi akwai qutbul asrar haka haka haka haka akwai qutbul baqat akwai qutbul manaqib to duk kowanne da abin da Allah ta'ala ke bashi to shi ibn arabi al-khati suna masa lakabi da qutbul ilmi a cikin waliyan Allah ana ganin cewa duk ilimin duniya wanda Allah ta'ala ya iya sakar mahalitta suka iya karanta suka iya sani to ana ganin babu ilimin da ibn arabi al-khati ne bai yi shi ya wuce tunanin masana a ɓangaren zuzurutun da ruwan ilimi to a cikin littattafansa akwai wani littafi da ake kiran shi ainihin futuhatul makkiya shi wani littafi da al-futuhatul makkiya ya rubuta shi slowly da yawa lokacin da ya rubuta abin da ke cikinsa sai ya ɗauki hankalin wasu daga cikin mutane magabata sai suka fara tsinkari saboda ya wuce hankali an ce bayan haka sai ya ɗaura littafin akan doron ɗakin Ka'aba sai ce ubangiji in ka karɓa abin da ke cikin littafin nan ka zaharar da shi a kan al'umma idan baka karɓa ba ruwan sama ya wanke shi tsawon shekara ya bar littafin akan Ka'aba tsawon shekara bayan shekara cif ba ƙarin kwana ɗaya aka zo aka duba littafi aka same shi ko wata lige kare ba wannan shine izinin cewa Allah ya yarda da abin da ke cikin littafin wannan shine dalilin ɗabba wannan littafi to a wannan littafi na futuhatul makkiya a wurare daban-daban sun kai kusan wuri guda bakwai ya magana shi wasu wurare daban-daban abinda zai baka mamaki tsakanin haihuwar shi wasu jani da shi ibn arabi al-khatimi shekara kusan ɗari biyar ne ƙarni biyar ma'ana sai da ya maganganun shi da shekara ɗari biyar kafin aka ci wasu jani dala muna fahimta maganar da kyau to har sunan da sai da ambata har garin da za a sai sai da ambata har gari shi sai da ambata ya ambata na sabbasta ya ce sharifi ne kuma balarabe ne ji kan maulana rasulullahi ya ambata laƙabinsa hakamul wulayati sannan kuma ya ce za a haife shi a fas karara ko ko ce zai rayu a fas ko zai shuhura a fas ko za a ji shi a fas to wannan littafin na da cikin littafin da auliya wasu ka san su san abin da ke cikin dangane da wannan bayan nan akwai littattafai da yawa akwai luqaba al-maghrib wanda shi shi ya wallafa wanda ya kafa skill wanda ya tattauna akan su wane ne taurarin yankin Maghrib gabaki daya shi ma ya magana haka mai wulayaci ga sunan akwai akwai al-insan al-kamil na Abdulkadir Jiyali Abdulkarim Jiyali shi ma ya tattauna akan magana akan khatamul wilaya haka haka da sunan to amma littafin da yafi kowanne littafi dadewa a cikin littafan da aka tattauna akan magana Shauki Jani shine khatamul auliya cikin littafin ke nema khatmul awliya khatmul awliya na ibn arabi al-hakimi afwan abu menene ibn abu isa ibn abu abu abdullahi imam tirmidhi al-hakimi haka ce masa laqabi imam tirmidhi al-hakimi abu isa ko abu abdullah shi wannan littafi banda imam tirmidhi ne hadisi akwai imam turmuzi kuma shi ma duka garin su daya abin da yasa ake masa lakabi na gari dai wannan abu isa wannan abu abdullah shine hadisi shine mai lakabin abu isa turmuzi wani kuma abu abdullahi at-turmuzi wannan ana masa lakabi at-turmuzi al-hakim shi sufi kenan wancan kuma at-turmuzi ne hadisi wanda ake saurawa turmuzi to shi at-turmuzi al-hakim ne dan abu isa abu abdullahi at-turmuzi al-hakim kuma duk kusan karnin su daya suka rayu da ya littafin sakatun wilaya shi ma kwatan kwata abin da ya faru da wancan littafin na kuwa su makiya shi faru da shi bayan ya littafin sai in kare da surutai suka yawa saskata ya fi su darajar waliyai akan ma annabawa sai ta ai ba san annabawan ba ne shi za su gani kamar haka ga san san annabawa za su gane ashe dubo ne daga cikin teku aka yi magana daga cikin falala annabawa da darajar annabawa wanda ya akan waliyan Allah to daga nan da ya ji surutai yawa littafai biyu a wannan lokaci aka ta surutai akai shine sai ya watsa su a teku sai ka ubangiji ga sunan na baka ajiya idan ka karba ka dawo da shi lokacin da mutane suke bukata sai wata jibi katuwa sha ta fito sai ta haɗe littafin guda biyu a cikin teku daga lokacin da kifin ta haɗe littafin guda biyu shi ma sai da aka shekara kusan goma sannan ainihin da ya je ya buƙaci littafin kifin ta fito bakin teku